الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin komai da komai gaba ɗaya wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar lahadi biyar ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya yi dace da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi mai albarka wato littafin da ke taimaka ma ɗalibi dangane da fahimtar kalimomi waɗanda suke na larabci domin fahimtar alkur'ani da sunna a takaice littafin da ake kiransa da sunan makamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta ashirin ba ɗaya wadda ake kiranta da sunan annasibiya kai tsaye insha Allah ta'ala darasi na yau za mu tashi farkon makama ta ashirin wadda ake kiranta alfariƙiya alfariƙiya an dangana ta ne zuwa wani birni shine ake ce masa mai ya fariki birni ne daga cikin biranen sham قال المصنف رحمه الله تعالى هكا الحارث بن همام مالن الله يجي كنسا yake cewa haris ɗan hammam ya yi hikaya annahu qala shi yake cewa yammamtu mai ya fariki ma'a rufqatin muwafiqi na nufaci wani birni wanda ake kiransa da sunan mai ya farike ma'arufkatin tare da abokan tafiya muwafiƙina waɗanda suke masu haɗin kai muwafiƙina masu haɗin kai jam'i ne na muwafiq muwafiq shine wanda ya baka haɗin kai ya meƙa maka wuƙa ya meƙa maka nama cewa ka yi yanda ya dace la yumaruna fil munajati yace ba sa gaddama dangane da shawara ala innal lazina yumaruna fi sa'ati la fi dalalin ba'i la yumaruna ba sa gaddama a fatumarunahu ala ma yara yake cewa fil munajat wato dangane da shawara in gane ko al munaja wato shine ganawa da juna an gane ko sai ce wala yadruna ba su san ba ma ma ba'amul mudaja menene ɗanɗanon ɓoye gaba almudaja shine wato mutum ya ɓoye gaba da ƙiyayya a cikin zuciya amma a huska sai ya nuna maka cewa shi masoyi ne to ba su san ba ɗanɗanan menene ma ɓoye ƙiyayya ya ce fakuntu bihim na kasance tare da waɗannan abokai masu haɗin kai kamar lam yarim an wijarihi na zama kamar mutumin da wato bai gushe ma raminsa lafazin alwijar wato shine rami wanda yake na kura wanda take shiga ta faki a nan abin da yake nufi da shi shine wato gidansa fakuntu sai na kasance bihim tare da waɗannan jama'a kamar lam yarim na zama kamar mutumin da bai taɓa gushewa ba an wijarihi an gane ko game da gidansa kenan kamar ma ina gida wala ana an alifihi wa jarihi na zamanto kamar mutumin da bai maraita dangane gabarin abokinsa wa jarihi wato da makwabcinsa alif ko kuma ka ce al'ilf wato shine aboki an gane ko al'ulfa shine haɗuwa da soyayya shine ubangiji ta'ala yake cewa wadkuru ni'imatallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا an gane ko daga nan ne aka tsago al'alif shine aboki wanda yake masoyi kenan an tsago shi ne daga al'ulfa shine sai yake cewa falamma anakna biha maqayat tasyar lokacin da muka durkusar da ababen hawa na bulaguro wato a birnin mai ya farike lafazin maɓaya jam'i ne na maɓiya abinda ake cewa almaɓiya ita ce taguwa ma'ana raƙumi da ake hawan bayansa shine ake cewa almaɓiya an tsago shi ne daga almaɓa almaɓa wato shine baya gadon baya don haka dabba raƙumi da ake ce masa maɓiya saboda ana hawan bayansa jam'unsa shine maɓaya ko kuma ka ce almaɓiyu yake cewa falamma lokacin da anakna muka durkusar da maɓayar tasiyar wato raƙumma waɗanda suke na bulaguro biha a birnin mai ya farike wanta ƙalina muka ciratu anil akwar gabarin sirada ilal aukar zuwa shekarmu lafazin al'akwar wato jam'i ne na kur in ma ka ce akwar ko kuma ka ce kiran wato duk jam'insa ne an gane ko? shine yake cewa wa yawma aqartu lil azara maqiyati faya ajaban min kuri hal mutahammali al kur shine sirdi jamon sa shine akwar an gane ko shine sai yake cewa wanta qalna muka ciratu anil akwar dangane da barin bayan sirdi ilal aukar zuwa shekarmu lafazin aukar jam'i ne na alwakar alwakar shine wato sheka ta tsuntsu ya ce tawasai na junanmu sai ya ma junanmu wasiya bi tazkari suhba dangane da tuna abota cewa kar a manta abota wata na haina muka hani junanmu an taqafi ifil gurba dangane da yanke zumunci wato a cikin hali wanda yake na bakunci wata kazna nadiyan wato muka riki wani mazauni na musamman na atamiruhu barafayin nahari wato muna nufatar gefen yini me yake nihi da gefen yini shine safiya da marici an gane ko shine yake cewa wa aqimis salata farafayin nahari wa zulafan min al-layl shine yace na atamiruhu wato muna nufatar dan ziyara farafayin nahari wato a gefen yini safiya da marici na atamiruhu wannan an tsago shi ne daga umra abin da ake cewa al'umra shine ka nufaci ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala saboda ziyara shine ma'anar al'umra kenan nufata shine sai ce na atamiruhu muna nufatarsa ɓarafayin nahari wato gefen yini safiya da marici wana tahada fihi ƙurafal akbari muna ma junanmu kyautar wato bakin labarai fihi a cikin wannan mazauni. lafazin tsuraf jam'i ne na tsurfa dukkan wani bakon labari wanda yake mai kayatarwa shine ake cewa a tsurfa kar mu manta tuntuni ya gabata wana tahada muna ma junanmu kyauta wani minal hadiya ne fihi a cikin mazaunin tsurafal akbari wato sababbin labarai waɗanda suke na kayatarwa fa bainama na hannu bihi fi ba'dil ayyam yayin da muke wannan mazauni a cikin sharan kwanuka wa kadinta gwamna fi silki lilti'am hakika mun tsaru a cikin ziri wanda yake na haduwar kai ilti'am wato shine haduwar abu junansa da juna shine ilta'ama yalta'imu ilti'aman fa huwa multa'im shine yake cewa wa kadinta gwamna hakika mun tsaru fi silki ilti'am fi silki lilti'ami wato a cikin ziri wanda yake na lilti'ami shine hatsuwar hankali waƙafa alaina zumiki walin jariyin yake cewa wani ma'abucin kwaɗan harshe jariyin wanda yake mai gabata wanda baya ja da baya waƙafa alaina sai ya tsaya a kanmu nan lafazin jariyin ainihinsa jari'un ne ya shahe alhamzar saboda ta an gane ko abinda ake cewa aljara'a shine karfin zuciya mutum ya ringa shiga gaba ba gudu ba ja da baya shine yake cewa waƙafa alaina zimi kiwalin wato wani ma'abucin harshe jari'in wanda yake mai buga gaba waƙafa alaina sai ya tsaya a kanmu wa jarsin an gane ko wa jarasin ya ma jimun kin jimun kin ruha ra'un kin ruha a ce ko wa jarsin wato da murya jahawariyin wadda take mai kwarin gaske an gane ko jahawariyin wadda take mai kwarin gaske ga ya can a cikin hadisin safwan ibn affal yake cewa izna dahu a arabiyun lahu jahawariyus sauti an gane ko lahu sautun jahawariyun wanda yake da murya wadda take mai kwari yace wa jarsin wato da murya yake cewa jahawariyin wadda take mai kwarin gaske fa hayya tahiyata naffafin fil uqad sai yayi gaisuwa irin gaisuwar masu busa a cikin kulli ma'ana su ne yan dabo sallamar da ya ma irin tasu ne qannasin lil asadi wan naqad wanda yake mai farauce zaki wato da 'ya'yan timakai wanda kowa haɗawa yake an naƙar su ne 'ya'yan timakai sun maƙala sannan sai ce indiya ƙaumun hadisun ajib fihi itibarun lillabi bil arib ra'aitu fi rai'ani umri aka basin lahu haddul husamil qabib يقدم في المعركة إقدام من يوقن بالفتك ولا يستريب فيفرج الضيق بكراته حتى يرى ما كان ضنكا رهيب ما بارز الأقران إلا انثنى عن موقف الطعن برمه خبيب ولا سما يفته مستصعبا مستغلق الباب منيعا مهيب إلا ونودي حين يسمو له نصر من الله وفتح قريب هذا وكم من ليلة باتها يميس في برد الشباب القشيب يرتشف الجيد ويرشفنه وهو لدى الكل المفضل حبيب فلم يزل يبتزه دهره ما فيه من بطش وؤود صليب حتى أصارته الليالي لقى يعافه من كان منه قريب قد عجز الراكي تهليل ما به من الداء وأعيا الطبيب وصار ملبيب وصار منه من بعد ما كان المجاب المجيب وأعضى كالمنكوس في خلقه ومن يعش يلقى دواه المشيب وها هو اليوم مسجى فمن يرغب في تكفين ميت قريب يكي تشيوى إنديا قوم yake ya kaumu yake cewa ya ku jama'ata indi a wajena hadithun akwai wani labari ajibun wanda yake na ban mamaki fihi itibarun a cikin labarin da zan baku wato akwai ɗaukan izina lillabibi ga dukkan mutum wanda yake mai hankali al'arib wanda yake malami yace ra'aitu yace naga a ba'asin ma'abucin tsananin yaƙi lahu wanda ke da haddul husami wato kaifi na kan sakali alkazib wanda yake ce da jini na wuce fi rai'ani umri irin wannan mayaƙi na gan shi a cikin harkon wato rayuwata ma'ana lokacin ina yaro wanda yake matashi rai'anul umur wato shine farkon ƙuruciya kenan an gane ko ra'aitu yake cewa na ga fi rai'ani umri wato a farkon ƙuruciyata rayuwata a kaba'afin ma'abucin tsananin yaƙi lahu haddul husami wanda ke da kaifin wato kansakali alƙazib wanda yake ce da jini na wuce wanda duk abin da aka sara baya dawowa sai ya keta yuqdimu yace shi irin wannan sadauki na gabata fil ma'araki wato a fagen daga ikidama irin gabatar manyukinu wanda ke sakankancewa bilfatki wato dangane da kisa na gilla wala yastarib yake cewa baya shakka ma'ana baya gudu baya ja da baya yace fa yufriju bika wannan sadauki na fadada dukkan wani kunci bi karratihi da sababin kai daukinsa an gane ko lau anna lana karratan shine yace fa yufriju dhiqa yana fadada dukkan wani kuntataccen wuri bi karratihi da sababin kai daukin sa hatta yura har ya kai lokacin da za a gama kana bankan abin da ya zamanto kuntatacce rahib ya zamanto yalwatacce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan yace ma barazal aqrana bai taba huto na huto da sa'anninsa illan sana face sai ya juya an mauƙifi ba'ani dangane da wuri wanda yake na suka bi rumhin da mashi khabib wanda yake ya kwabu da jini ma'ana duk lokacin da aka yi huto na huto shi da sa'anninsa to sai ya soki mutum ya juya da mashinsa kuma gashi yana kwaba da jini wala sama yake cewa bai taɓa ɗaukaka ba yaftahu yana neman buɗe mustas'aban wani wuri wanda yake mawuyaci mustaglikal babi wanda yake mai kullallen kofa mani'an tsararre mahib wanda yake mai tsorataswa ya ce illa wa nudiya face sai an ringa kira hina ya lahu lokacin da ya ɗaukaka don buɗe irin wannan wuri sai an ringa kira nasrun minallahi taimako daga Allah wa fathun qarib da buɗi wanda yake makusanci shi ake bukata yace haza yace wannan sadauki da kuke gani wa kan min lailatin yace da yawa dare ba ta haya kwana a daren yamisu yana takama fi burdin shababi a cikin mayafi wanda yake na kuruciya alkashibi wanda yake sabo gal yarta shi fulgida yace wannan sadauki yana sumbantar algida 'yan mata waɗanda suke mani imta lafazin algid jam'i ne na gaida in ma ka ce algid ko kuma ka ce agiyar an gane ko jam'unsa ne algaida ita ce mace wadda take mani imciya yarta shi fulgida yana sumbantar 'yan mata waɗanda suke mani imta wayar shufnahu su ma kuma suna sumbantarsa wahawa ya ce shi wannan sadauki ladal kulle a wajen kowa da ka sani daga cikin talikai almufadda abun bayar da rayuwa ne da dukiya don fansar shi alhabib ya ce kuma abun kauna ne a wajen duk wanda ka sani daga cikin talikai za ka iya ba da dukiyarka baki ɗayanta don ka fanshi rayuwarsa shi wannan sadauki alhabib sannan abun kauna ne a wajen kowa ya ce falam ya zal ya bita zuhu daharuhu ma fihi min batshin ya ce daharuhu zamaninsa falam ya zal bai gushe ba ya bita zuhu yana tuɓe masa ma fihi abin da ke tare da shi min batshin na tsananin ƙarfi inna batshin rabbika la shadid min batshin wato na tsananin kamu shine ƙarfin da yake tare da shi wa udin salibin kuma zamaninsa yana tuɓe masa icce an gane ko salibin wanda yake mai kwarin gaske shine yace daharuhu zamanin sa falam ya zalbe gushe ba yabtazuhu yana tube masa ma fihi abin da yake tare da shi min batshin na tsananin karfin sa wa udin da iccen salibin wanda yake kuffara yace hatta hatta asarat layali laqan har aka kai lokacin da kwance tashi ta maida shi ya shashe ya afuhu man kana minhu kare wanda ma ya kasance makusancinsa ne sai ya zamanto yana kyamarsa hatta har ya kai wato asarat layali kwance tashi ta maida shi lakan ya shashe ya afuhu na kyamarsa man kana minhu kare wanda ya kasance makusancinsa shi ma kyamarsa yake yace qad a ajazar raqiya tahlilu ma bihi min ad-da'i tahlilu ma bihi min ad-da'i kunce abin da ke tare da shi na rashin lafiya qad a ajazar raqiya haƙiƙa ya gagari mai magani wa a ayabbi yake cewa kuma ya gagari abbabiba wato shine likita an gane ko lakwatar kenan wa sara malbiba yace wannan sadauki ya yanke dukkan wata alaka ta soyayya tsakankanin shida fararen mata wa saram na husu ma sun yanke dukkan wata alaƙa ta soyayya tsakankaninsu da shi min ba'adi bayan makana abin da ya kasance almujaba abin karɓa ma maganarsa ne almujib shi ma kuma mai karɓawa ne duk lokacin da ya kiraye su za su amsa masa kuma duk lokacin da an gane ku su suka kiraye shi kai tsaye yake amsa musu shine yace wasaram albiba wato ya yanke dukkan wata soyayya da fararen mata lafazin albib jam'i ne na bayaba an gane ko bayaba wato ita ce faran mace jam'unsa sai ka ce albib shine yake cewa min albirri kal arami wal udumi kadduma hawasinuha wal mubriqatir rawani wa sarama albiba ya yanke dukkan wata alaka ta soyayya tsakankanin shi da fararen mata wa saram lahu su ma sun yanke soyayya da shi min ba'di ma kana almujaba wato bayan ya zamanto abin karba ma kiransa ne almujib shi ma kuma mai karba musu ne ya ce wa aba ya koma kalman kusi kamar wanda aka sunkuyar da shi fi halkihi a cikin halittarsa wanda aka juya huskarsa baya wa man ya ish ya ce duk mutumin da ya rayu yalka zai haɗu da dawahil masibu waɗanda suke na tsufa an gane ko wa hahuwal yauma ya ce ga makashi an gane ko lafazin aba a can wato fi'lu madin ne na min aba sai ka ce ya izu sai ka ce aiban an gane ko shine wato komawa shine yace wa hahuwal yauma yace ga makashi a yau musajja yana lullube an gane ko a matsayin mamaci kenan an lullube shi musajja an lullube shi akan gadan gawa yace faman yargabu wa zai yi kwadai daga cikin ku ya ku jama'a fi takfini maitin garib game da yima mamaci wanda yake bako likafa ne wane ne zai yi kwaɗan samun wannan lada ya ce nan kenan ya siffanta sadaukin shi kuma ya ce gashi a mace akan gadon gawa yana buƙatar wato a masa likafa ne wane ne zai nemi lada akan haka kenan abu ne wanda yake da daɗe zawa amma mutane bara cewa ana buƙatar mamaci ne gaya babu kuɗin da za a masa likafa ne summa a alana bin nahibi an gane ko sannan sai ya bayyana bin nahibi wato dangane da fasa kuka annahib wato kukan da ke akwai ɗaukaka murya a cikinsa wa baka buka almuhibbi alal habib wato yayi kuka kukan da an gane ko yake cewa yayi kuka kuka irin na masoyi alal habibi a bisa rashin masoyinsa walamma raka'at dam'atuhu yace lokacin da hawayensa ya yanke wanfasa atlau atuhu ƙunar zuciyarsa ta limsa ƙala sai ya ce ya nuji atar ruwadi yake cewa ya kuma kiyayar ‘yan asako wa ƙudwatal ajwadi ya waɗanda matsayinsu abun koyi ne na masu kyauta wallahi yake cewa na rantse da ubangijin da ya halicce ni ma na bi buhutani yace ban yi furici dangane da yanken wata ƙarya wala akabartukum illa an iyani ya ce ban ba ku labari ba illa game da abin da idona ya nuna mun abin nan da nake gaya muku tabbas ne idona ya nuna mun mamacin nan ya ce walau kana fi asaya sayrun da a ce a cikin sandata akwai tafiya wali gaimi mu tsayrun da a ce a cikin girgije na akwai ɗan yayyafi lasta asartu bima da autukum ilai ya ce da na fifita kaina dangane da abin da na kiraye ku zuwa aikata shi ma'ana inda a ce ina da wadata ya ce da tuntuna an riga an gama da na masa likafani ba zan zo ba in tsaya a ku in ce ku taimaka shine sai yake cewa walamma waƙaftu mawqifar dalli alaihi wato mai riwaya yake cewa lokacin da na tsaya matsayin addalli alaihi wanda yake cewa shine yake cewa walau kana fi asaya sayrun yake cewa da akwai tafiya a cikin sandata wali gaimi mutsair da a ce a cikin gilgije na akwai wani ɗan yayyahi mutsair wato tasgir ne na matsar yace lasta asartu bima da autukum ilaihi da na fifita kaina dangane da gabatar da abin da na kiraye ku zuwa aikata shi wala ma waqaftu mawqifad dalli alaihi da ban tsaya ba matsayin mai nuni akan yi masa likkafanin an gane ko da ban tsaya ba matsayar addali mai nuna ma jama'a alaihi a bisa yi masa likkafani ya ce walakin sani dai kai faɓɓairanu bila janahi yaya tashi sama zai yiwu ba tare da fukafukai ba ya ce wahal alaman la ya ji domin junahin shin akwai wani laifi akan wanda bashi babu wani laifi akan shi an gane ko laisa alal du'afa'i wala alal marda wala alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli shine yace wa hal ala man la yajidu min junahin ai babu wani laifi akan wanda bashi qala rawi mai riwaya yake cewa fa bafi qalqaumu yace jama'a sai suka hadu ya atamiruna wato suna shawara fi ma ya amuruna cikin dangane da abin da za su yi umarni a aikata masa waye ta kafa tuna suna kuskus wato shine rada ya ta kafa tuna illa an gane ko yake cewa ya ta kafa tuna bainahum illa bistum illa ashira wannan yawma izin yattabi'una da'iya la'i wajala wannan wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta يوم إذن يتبعون الداعي لا إوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا can da ya takafatuna bainahum ne ko akwai bainahum ko wato suna rada tsakankanin su fi ma ya atuna dangane da abin da za su aikata masa yace fata wahama sai ya zaci annahum cewa su yatamala'una wato suna haɗin kai ala sarfihi a bisa juyar da shi bi hirman dangane da haramta masa ko dala dangane da haramta masa daidai da dala shi abin da ya zato haɗin kai ne suke shawarar da suke su kuma shawarar da suke me ya kamata a ɗauka a bashi shi ko sai ya zaci cewa annahum su ya tamala'una suna haɗin kai ala sarfihi a bisa juyar da shi bi hirman dangane da haramta masa aw mutalabatihi ko kuma neman shi bi burhanin da hujja ma'ana ya nuna musu mamacin shi sai ya zaci haka fa farraba minhu an qala wato sai ya rigaye ya ce musu ya yalami alqa'i ya kawalwiniyar haƙu an gane ko waya rami albiqa'i yake cewa ya wanda matsayinsu wato duwalwatsai ne waɗanda suke na bagire abinda ake cewa ya rami wato fararen duwalwatsai farin dutse shine ya rame an gane ku shine yake cewa ya ya rami albiqa'i yake cewa ya wanda matsayinsu duwalwatsai ne na albiqa'i wato bagire lafazin albiqa jam'i ne na buqa yace ma hadha lirtiya'u yace wannan wani kokonto ne allazi ya abahu haya'u wanda mai kunya ke kyamarsa duk mutumin da yake kunya ai yana kyamar irin wannan anan ya yi ambaci alhaya'u wato a matsayin mai kunya kenan ya ce ma haza lirtiya'u wannan wani kokonto ne allazi ya abahul haya'u wanda mai kunya ma ke kyamar irin haka ya ce hatta ka annakum ka ce ku kulliftum kamar an kallafa muku mashakkatan wata wahala la shukkatan wato ba wani kyalle wanda za a ma mamaci likkafa ne ya ce a wistu hibtum baldatan laburdatan ka ce kamar an nemi ku ba da kyautar gari labur da ba wani dan mayafi ba wanda za a lullube mamaci au huziltum ka ce kamar an raurauta kuli kiswatil baiti dan yi ma ka'aba riga lali takfinil maiti ba ma mamaci likkafani ba kamar an nemi cewa kuma ka'aba riga likkafani ne fa aka ce ku taimaka ma mamaci yace uffin tir da Allah wadai liman la tanda safatuhu ga dukkan mutumin da fandutsin sa bayyana su duk mutumin da fandutsin shi bayyana su Allah wadan shi ma'ana Allah wadan maruwaci wala tarshahu hasatuhu yace Allah wadan mutumin da tsakuwar shi ba ta yayyahi dutsin ka bai yana so kuma tsakuwa ba ta yayyafi ba yace falamma basuratil jama'atu bi zalaqatihi lokacin da jama'a suka hango wato kaifin harshen sa wa mararati mazaqatihi wato da ɗacin ɗanɗanon zancensa rafa'ahu kullum minhum bi nailihi kowane ɗaya daga cikin su sai ya sadar da shi da kyautar shi ya ɗauka ya bashi maza kar a masa musiba wa hatamala qallahu khawfa sailihi yace suka jimr an gane ko kowane ɗaya daga cikin su sai ya jimre ma yayyafin sa khawfa sailihi yace dan tsoron ƙoramarsa dan in baka ɗauka ba ka bada kenan akan ka za ta ƙare kenan dole za ka yi fama dan abin da ya sauƙaƙa ka ɗauka ka bada wa hatamala qallahu kowane ɗaya daga cikin su ya jimre ma qallahu yayyafinsa khawfa sailihi dan tsoron wato ƙoramarsa qala al-haris ibn hammam haris dan hammam yake cewa wa ka anna hadha sailu waqifan wa kana hadha sailu kana hadha sailu wannan mai roƙon ya kasance waƙifan yana tsaye khalfi a bayana wa muhtajiban yana mai sha makancewa bi zahari wato da bayana an barfi dangane da ganin idona ma'ana ya koma bayana ya yi tsaye lokacin da yake ma mutane wannan maganganu yana buƙatar a taimaka masa falamma ardahu alqawmu bi saybihim lokacin da jama'ar suka gamsar da shi bisai bihim da kyautarsu wa haƙƙa alayya ta'assi bihim yake cewa yin koyi da su ya cancanta a kaina khalajtu khatami min khinsari yace sai na fitar da zobe na wato daga cikin karamar yatsa ta khinsar ita ce wannan karamar yatsa mai bi mata ita ce binsar ta tsakiya kuma alwusda waccan ita kuma as-sabbaba ko kuma kace as-sabbaha sannan waccan kuma al-ibham shine sai yake cewa naza'atu sai na fitar da an gane ko khalajtu kai sai na fitar da khatami zobe na min khinsari daga karamar yatsata wala fattu ilaihi basari na juya kallo na zuwa gare shi fa iza huwa sheku na sarujiyu sai ga maka ashe dattijan mu ne na birnin saruja bila firyatin ba tare da yanken ƙarya ba wala miryatin kuma ba tare da wata shakka ba ya ce fa'aikantu sai na sakankance annahu uku zubatun takazzabaha wannan wata ƙarya ce wadda ya ƙirƙira ta wa uhubulatun kuma tarko ne na sabaha da ya kafa don ya hurauce abin da ke aljihun jama'a illa annani sai dai cewa ni ɓawaituhu na naɗe shi ala garrihi a bisa linkinsa algar wato shine kari wanda yake na tufa lokacin da aka linki an gane ko illa annani sai dai cewa ni ɓawaituhu na naɗe shi ala garrihi a bisa linkinsa wasuntu shagahu ya ce na kiyaye goyayya ta haƙoransa an farrihi dangane da mulmushinsa shaga wato ita ce goyayya ta haƙora ya ce fa hasabtuhu bil khatami sai na jefe shi da wannan zoben na jefa masa wa qultu sai na ce masa arsidhu ka dakaci wannan zobe li nafaqatil ma'atam wato saboda abincin zaman makoki ma'ana a saida shi a ƙara abin da za a yi na sadaka faƙala sai ya ce wa hallaka ya ce mamakinka fama abrama shu'lataka ya ce menene mafi huruwar bakin wutarka duk da baka ga ka kai ma sai da ka ɗauka ka bada zoben da yake hannunka wa aka rama fa'alataka ya ce menene mafi karancin aikin da ka aikata sun manɓalaka sannan sai ya karɓi zoben sai ya wuce ya sa'a ƙuduman wato yana gaugawa yana mai kadar gabansa kawai baya karkata gaba kawai yasa ya sa'a yana gaugawa kuduman gaba da yake yi wayu harwilu yana sassaka har walatahu kidiman irin sassakarsa ta da fana za'atu ila irfani mayyit fana za'atu ila irfani mayyit mayyitihi yake cewa don haka sai na yi bege zuwa sanin mamacinsa wamtihani da awahamiyatihi da jarraba kirari na ji da kansa cewa wai inda yana da aida tuntuni shi ma da ya masa likkafanin ya ce faƙara'atu zumbubi ya ce sai na ƙwanƙwashi ƙwabrina wa alhabtu ulhubi na sukunya ingarman dokina hatta a daraktuhu ala galwatin ya ce har na cin masa a bisa kai tsaye wajtalaituhu yake cewa sai na bashi sani fi kalwatin a kaɗaice na ce masa to ni ne hoharis waji talaituhu na bashi sani fi kalwatin a kadaice fa akhadtu sai nayi damka bi jum'i ardanihi da mahadar wato mayafinsa inda ake hadawa a daure sai na jimke shi wa uqtuhu na hana shi an sanani maidanihi dangane da bin hanya ta fagensa sanan ita ce hanya an gane ko shine yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum lalle ne za ku bi hanyar wanda suka kasance gabaninku na al'ummu idan ka ce sunan kuma jam'i ne na sunna ma'ana hanya kenan sai ce wa qultu lahu sai na ce masa wallahi na rantse da Allah malaka minni malja'un baka da wata mafaka game da ni wala manja kuma baka da wata matsira an turiyani au turiyani mai yi takal musajja kenan illa an turiyani sai idan ka nuna mun mamacinka almusajja wanda aka lullube akan gadan gawa fakashafa an sarawilihi wato sai ya kunce wandansa wa ashara ila gurmulihi ya nuna masa alƙalaminsa kenan ya nuna masa gabansa cewa wannan shine mamacin tunda daman ce ai wasaram albiba wasaram nahu kuma ga ya ce ce wa huwa mufadda yace abun fansa ne wajen dukkan wanda yake mai hankali zai iya bada duk abin da ya mallaka don ya fanshe shi wa ashara sai yayi nuni ila gurmulihi zuwa gabansa fa qultu lahu sai nace masa qatalaka Allah Allah la'ance ka Allah ya tsine maka fama al'abaka bin nuha menene mafi warginka dangane da hankulan jama'a annuha jam'i ne na nuhu ya shine hankali inna fi zalika la'ayatin li'ulin nuha yace wa ahayalaka alal luha menene mafi wayanka a bisa samun kyautanni sun ma'udutu sannan sai na koma ila ashabi zuwa abokaina audar ra'idi irin komawar ɗan aike allazi la yakzibu ahlahu wanda baya ma masu gidansa ƙarya wala yubarkishu qawlahu irin ɗan aiken da baya ƙawatar da faɗarsa dan a kama fa akhbartuhum yace sai na ba su labari billazi ra'aitu dangane da abin da na gani wa ma warraitu yace da abin da na yi tauriya shine shirwaye da kaman wanka wala ra'aitu yace kuma ba riya ba nayi haka ne abin da na gani ne na faɗa musu fa qahqahu sai suka kilkile da dariya min kaita wa kaita ƙaƙa ƙaƙa al'amarin ya kasance wala anu zalikal maita suka tsine ma wannan mamacin nashi suka ce in har wannan mamacin ne Allah ya tsine masa wannan kenan ƙarshen makama ta ashirin daidai insha Allahu ta'ala a nan za mu taƙaita da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك